الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
وبعد
إيه تقول أنا a wannan littafi wanda yake mai albarka wanda yake manzuma ce da ta tattare hukunce-hukuncen fikihu ya yi magana akan adabu ya yi magana akan fikihu sannan kuma babban abin da ta tarkizi ita wannan wanda ibn ashir wanda ya fi risala ya fi iziya ya fi duk littattafan fikihu tarkizi har waɗanda suke ba ma 'yan mazhabar imam malik ba kamar shafi'awa da hanabilawa da kuma hambaliyawa suna ta dalili da wannan littafin shine tarkizi wajen aikin haji babu littafin da ya kawo aikin haji a jere irinsa an bayyanta ko kamar yace a kowa ya sani littafin akhdari me yafi kunsa sahawi in baka fahimci sahawi a cikin akhdari ba ba littafin da za ka fahimci sawi an fahimta ku to wani littafin muktasi ne ya ke bantu da wannan ilimin shi ma shine aikin hajji ya zo a tartibance wani littafin ko da yake mutumin an yi shi daga baya sosai kare ibn ashir asali shi ba sunansa ibn ashir ba sunan kakansa ne game da ake cewa jaddul a'la sunan kakansa ne shi ana masa alkunya da abu muhammad wasu kuma suka ce ana ce masa abi maliki ka gani shi ne abdulwahidu bin ahmad bin ali bin ashir to kaji inda ashir din yake abdulwahid bin ahmad bin ali bin ashir bin sa'id al-ansari wanda yake asalinsa asalinsa a mutanen andalus ne spain kenan ko yau ga gani mutanen andalus ne su ma dawa andalus din su daga nan sai magarib sai je pass anan wata kan anan aka haife shi shi kansa anan ya tashi anan yayi karatuttuka na ilimi abin sha'awa ko a cikin lamarin sa ba shi da shekaru da yawa abin babban malami ne a cikin qira'at yana da talifai da yawa a qira'at sannan masu binciken tafsiri za su san yana da tafsiri yana da tafsirinsa cikakke tafsirin ibn ashir sannan malamin luga ne malamin hadisi ne malamin dibbu ne kuma babban attajirin ɗan kasuwa ne sannan ya fita ya yi yaƙi yaƙi da kasari ya yi hajji ya yi abubuwa da yawa ne an haife shi shekara ta 990 ko? shekara ta 100 ya yi wafati a ramun shamma shi ne 1040 kafin shekara suna ke?
50
da ne?
50 da ne?
50 ko? ba ko ɗaya a kai? kare ne a lissafa mana da Allah
shekara da tara da tasiri kake ko dubu daya da arba'in ba yawwa aka yi wafati to kaga kenan haka aka yi amma ya yi talifai da yawa ya yi talifai da yawa kamar irin su imamin nawawi to ba komai bane ba dai Allah ya ba mutum himma sai ka ga ya yi sari masa wani abubuwa da yawa Allah ya ba mu wannan littafin nasa yana da littattafai da yawa ko da a cikin fiqh din amma sai zaman to wannan manzuma ta fi shura sosai domin ta tattare abubuwa da kuma malamai sun yabo akan ta da kyau ai ina ga shiga rayuwa wai
بسم الله الرحمن الرحيم
ko mukaddima sai mu abiya ta ma jati بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الاله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا الله زلم على محمد وآله وصحبه والمهتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمين تفيد في أبد أشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي to نعم يقول عبد الواحد بن عاشر wata kan abdulwahid ibn ashir shi ne abu muhammad wanda ana sunansa abdulwahid dan ahmadu dan aliyu dan ashir dan sa'id al-ansari ka gani wanda yake ya zauna a fas yana faɗa
مبتدئا amma ba wai ya fara faɗan ba ne ba kawai wata kan ba ya ka- fara kawo littafin nasa ba ne da maganarsa ka ya ce ba da mubtadi'an an fahimta ko ba da idda'i bayan ya fara da bismillahir rahmanir rahim an fahimta ko mubtadi'an bismil ilahil qadir yana mai buɗe littafin nasa da sunan Allah wanda yake makaɗaici alƙadiri wanda yake mai cikakken iko a gani dama ya zo a hadisi ko da ai kullu amrin zibalin an yubda bil hamdulillah fa huwa ajzam aw aqta wa aw abtar ko ya zo a ruwaya hagu da uku shine imam shadi yake cewa fasan nabi sallallahu rabbi ala rida dan shi yana cewa ma fihi mabdu'un bihi ajzamul ala ajzamul ala idan ya dau ruwayar ajzamu kenan a yaqulu abdul wahid ibn ashir mubtadi'an yana mai fara bismil ilahi da sunan ubangiji wanda yake mai mene قادر mai iko cikakke duk abin da ba a fara shi da sunan Allah ba wannan abin ba zai kai ba ba zai kai ba
الحمد لله الذي علمنا من dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin da allamana ya sanar da mu ma bihi kallafana an fahimta ko dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin da ya sanar da mu na daga ilman da da shi ne ya ɗuɗɗura mana abin da ya ɗora mana na taklifi an fahimta ko nan yana magana kenan da duk abin da ya ratayu da ɗan adam sai ya san shi kaga sai mun koma kenan da ya akhdari ke sai ce wal ma yajibu tashibu imani ko thumma ma'rifatu to thumma ma'rifatu shine ma bihi kallafana ka ahkamis salati waz zakati was siyam wa ma shabaha zalik ka gani shine min al-ulumi ma bihi kallafana ma kallafana bihi abin da- na daga abin da ubangiji ya dora mana cewa lallai sai mun zo da shi to ubangiji fa ya nuna mana hanyoyin da zamu bi mu san wannan abu ta fuskar me ai ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka gani
صلى الله وسلم على محمد Ah, sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji kai salati kai gaisuwa bisa ga manzo sallallahu alaihi wasallama Wa alihi.
ka sanya alayansa وصحبه ka sanya duk baki ɗayan sahabbansa والمقتدي kai duk mutumin da ya yi biyayya ga biyayyarsu ya bi sahabbai shine ai da muke cewa menene eh akhdari ai na faɗa ko wa yaqtadi wa yaqtadi ya bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ko alladhina ala billahi wannan akhdari dai ai ba shi da yawa ko almuttabi'ina gagari wa aliyu zabi wal muqtadi haka al muqtadina kenan wayanda duk suka koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam shine ashe duk mutumin da yayi koyi da abin da yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zaka ga yana shiga cikin addu'a bayan Allah ko duk inda zaka ga tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wal muqtadi duk irin wa'annan ke ala ayi halin bawa in ya tsarkake kansa ya ba Allah da kyau to shikenan wannan ya ishe shi addu'a kawai domin bayan Allah sun shigar da shi cikin wannan abu shi sa sallallahu sallama ala muhammad wa alihi wa sahbihi wal muqtadi
وبعد kamar ya ce amma ba'adu فالعون من الله المجيد duk taimako duk neman taimakon bawa to ya zamanto daga Allah ne wanda yake mai cikakken girma an fahimta ko Aha, akwai talasuki mai girma cikin irin waɗannan kasidun wanda da zaka koma ilimin balaga zaka sha mamaki a wajen wa ake neman taimako ko da a cikin dan adam ne sai babba kai zaka nufi wanda babba ba ka je ka nemi taimako a wajen to ashe shi ne almajidu ke a ubangiji shi ne wanda ya tara sufa ta girma baki daya wanda bawa in ya koma kofarsa koyaushe daman tana nan a buɗe take bai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatad da'i idza da'an ashe shine almajid to fal'aunu daman ku shine abinda bawa yake faɗa ko yaushe a cikin sallarsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in isa fal'aunu in dai taimako ne bawa yake nema to min Allahil majid yana da ubangiji wanda yake mai girma idan bawa kai dogara da kowa kenan sai ubangiji idan sta'anta sta'in billah to fi nazmi abiyatin a cikin tsara wannan baitoci da na yi ina neman taimakon Allah shi kadai cikin ya bani iko in zamanto na tsara wannan baitoci lilummi tufidu tufidu wacce za ta zamanto tana fa'idantar da waɗanda asalin su san karatu ba su rubutu ba al'ummi an fahimta ko shine abin da yake al'ummi wanda ita ummi ko yaushe ana faɗa in aka nufe ta da manzo sallallahu alaihi wasallam ta zama yabo in aka nufe ta da waninsa kuma ta zama aibi an fahimta ko shine abin da yake a cikin alqur'ani yajiduna hu maktuban me farko aya ummi alladhi yajidunahu al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum su sun san shi cewa a cikin alqur'ani a cikin littattafan su cincini cewa shi wani bai koya masa karatu ba wani bai koya masa rubutu ba amma kuma sai gashi ya zo da haba malam ta jifin da fati da abin da yake a cikin littattafan su bai kai abin da ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to amma kai sai fa ka yawa zai kai da kyau kuwa shi isa fi fi nazmi abiyatin a cikin tsara waɗannan baitoci tufidu da za su zama suna fa'idantarwa lil ummi ga wanda yake shi bai san karatu ba bai san rubutu ba fi aqdi al-ash'ari a cikin watakan aqida ta al-ash'ari abul hasan al-ash'ari wanda ita ce aqidar da take difa'i bisa ga kada ai tashbihu wa ubangiji ka ashabbaha ashabbaha ubangiji da gaba ka ashabbaha ubangiji da makani cewa wani waje yana wani waje an fahimta ko kada ashabba kada kuma ya zamanto cewa a tauye wa ubangiji wasu sufofi kamar yadda abul hasan al-ash'ari shine mutumin farko wanda ya waradi wa mu'tazilawa da a irin tafiyar su da suke cewa ubangiji alimun ne bila ilmi an fahimta ko hayyun ne bila hayati sami'un ne bila sami wata kan sai zaman to sun a sun tabbatar da sufofi guda bakwai sun kora sufofi guda bakwai shufa ko a cikin alkur'ani ilmi ya zo cewa ubangiji alimun ne bi ilmin lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmin ashe shi alimun ne bi ilmin an bayyanta ko to shine abul hasan al-ash'ari wanda zai zo za a yi mana rubutu akan sa insha Allah wani zai mana rubutu akan tarihinsa wannan abul hasan al-ash'ari din jikan abu musa al-ash'ari ne an fahimta ko yawa farko ke jikan abu musa al-ash'ari ne tsakaninsa da shi bifi mutum takwas bakwai wanda da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara akan su su wa'annan ash'ariyawa din an an ba hadisan da kyau na zama ba da masu zamu waye mana amma masu abul hasan al-ash'ari ne وفقه مالكي kagani wa fiqh maliki yayi mun taba fada yayi wafati shekara tana 200 da nawa 330 ko a 330 talatin ne yawa ne da ban da ba kamar 330 salasami wa salasami ga a rubuce ba ba ya shafe to wa fiqh maliki da kuma wata kan mazhabar imam malik wannan littafin zai magana ne akan mazhabar imam malik domin ba maliki ne mujaddadi ma a cikin malikawa din wa bi dariqatul junayd salik sannan kuma shi mutum ne wanda yake cikin dariqar al-junayd salik wannan shine farkon mutumin da yake da dariqa a hannunsa wannan junayd din ko ba za ka yi shi ba ina ga an yi shi tun shekara ta nawa ko wafatinsa kenan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana 200 da cas'in da nawa bakwai da bakwai to an haife shi kuma fa dan tsakaninsa da zai na alibi fi mutum uku ba ko biyu an bayyanta ko idan ka bi ko da a littafin nan na ibn yaki da suna madarijus salik za ka gani waye mai madarijus salik ibn al-qayyim al-jawzi ko albajini ibn taymiya babba za ka ga yace masa tambari babba ya yabe shi sosai ba wani malami a cikin musulunci da ya soke shi a ibn taymiya a cikin littafin sa da kansa za ka ga yana yabansa sosai ya gashi cikin abaka babba ta malamai malami ne babba kuma shi ne farkon mutumin da yake ya shiga daji ya rike wani wurdi kuma ya karanta an fahimta ko shi ne asali wanda yake ya bi hanyar ubangiji so ga wani nan shi ne
na'am muqaddimatul likitabil i'tiqadi ai ba za mu shiga nan ba shi da yawa a hankali za mu yi shi insha Allah